أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘Yan uwa musulmi masu kallon mu da sauraron mu ta kafar yada labarai ta sunna TV EKS Islam Kitabu Sunna ala fahmi salafi salih da take nan niyami Nijar muna muku gaisuwa ta addinin musulunci a duk inda kuke a duniya sannan muna ƙara gode wa Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikonsa da ganin damarsa da fallarsa ya bamu iko muka haɗu da ku a wannan darasin namu mai taken haɗa nasoshi ko yadda ake haɗa nasoshi ko yadda ake haɗa ma'anonin nasoshi waɗanda ake ganin a zahiri kamar sun ci karo da juna wannan wato shine darasin mu na 222 kamar da yan uwa masu bibiyar mu suka sani muna tafiya ne tare da littattafai guda biyu littafi na farko littafin daf'u ihami littirab an ayatul kitab na الشيخ العلامة القرآني محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه ورحم الله جميع المسلمين للتافي نبي للتافي أسئلة القرآن المجيد وأجوبتها محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي تو mun kai ƙarshen wato suratul ahqaf a cikin littafin as'ilatul qur'an al-majid wa ajwatuha yanzu kuma muna cikin mas'ala ta 166 a cikin littafin daf'o'i hamil tirab an ayatul kitab wajen fadar Allah subhanahu wa ta'ala inda malam ya kawo inda Allah ya ce ya qawmana ajibu da'i Allah wa aminu bih yaghfir lakum min dhunubikum wa yujirkum min azabin alim kenan ya ku mutanen mu kamar yadda aljannu suka kira mutanen suka ce kenan da suka saurari karatun alqur'ani da manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa suka ce mu mutanen su ku karba ma mai kiran Allah shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa aminu bihi kuma ku yi imani da shi ya kafir lakum min dhunubikum Allah zai gafarta muku wato min dhunubikum min nan in mun ce tabidiyya ce sashen zunubanku kenan ba'd dhunubikum in kuma mun dauke ta bayaniya kenan Allah zai gafarta muku zunubanku in kuma mun dauke ta wato sila ce littakidi Allah zai gafarta muku zunubanku gaba daya to in mun ce tabidiyya ce sashen zunubanku ma'ana waɗanda suke tsakaninku da Allah banda waɗanda suke tsakaninku da bayan Allah wa yujirkum min azabin alim Allah zai kare ku daga ajara yujiru ne ya bashi kariya Allah zai baku kariya daga azaba wadda take mai radadi to wannan shi ne abinda wato malam ya kawo karkashin wannan aya to daga nan sai malam ya kawo cewa wannan aya ta nuna cewa kenan aljannu ba a yi zancen shiga su aljanna ba amma an yi zancen za a gafarta musu zunubansu za a kare su daga azaba amma ba a ce za su shiga aljanna ba malam ya kawo maganganun malamai waɗanda suka irin su abu hanifa sun tafi cewa kenan ba shiga aljanna amma ya ce faɗar allah subhanahu wa ta'ala malam ya ce wani man khafa makamar rabbihi jannatan inda allah ce duk wanda ya ji tsoronsa tsoron tsayuwa gabansa ko ji tsoron matsayin allah yana da aljanna guda biyu sannan ya ce fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban da waɗanne ayoyin ubangijin ku ne kuke karyatawa kenan mutane da aljannu wannan ya nuna suna da aljanna kenan aljannu ba za su shiga aljanna da kuma inda allah ya ce lam yatmisunna insun qablahum wala jan wato su matan aljanna mutane gabanin su taɓa shafa su ba ko kuma aljannu kinan wanda yake nuna cewa wato aljannu ma za su shiga aljanna domin an yi zancen za su shafar wato su mata to duk da kyau sun ce a'a an ce ba su taɓa shafa su ba saboda aljani yana iya shafar mace ta aljani har mata mutum waɗansu suna ganin yana iya shafar ta wasu kuma suna ganin cewa aljani baya iya wato saduwa da mace ta ɗan adam kina akwai saɓani tsakankanin wato malamai to malin ya kawo cewa amsar da za a bayar ita ayar cikin suratul ahqaf ta yi bayanin za a kare su za a gafarta musu zunuban su aljannu za a kare su za a yi musu kariya daga azaba ita kuwa can ayar ta suratul ar-rahman wal man khafa maqama rabbihi jannatan ta nuna za su samu shiga aljanna kenan babu cin karo tsakankanin su wannan ta yi bayanin gafar zunubai kariya daga wuta sai ta tsaya bakin nan wannan kuma sai ta ce za su shiga aljanna kenan babu cin karo da juna to amma malam yace ko da mun tafi cewa da an ka ce yaghfir lakum min dhunubikum wa yujirkum min azabin alim kenan shi na da mafhumi malam yace to wannan bai shiga cikin mafhumi na almuwafaqa wajen malaman usul fiqh domin shi mafhumul muwafaqa shine abin da yazo daidai da abu ko ya fi shi girma kenan nan babu zancen wuta balle a ce a'a to ba za su shiga wato abin nan ba ba a kawo zancen aljanna ba wajen yaghfir lakum min dhunubikum wa yujirkum min azabin alim ba a kawo zancen aljanna ba ko ta balle a yi zancen mafhumul muwafaqa ko mafhum al mukhalafa sannan malam yace bai shiga cikin mafhumul mukhalafa mafhumul muwafaqa da kismin shi guda biyu al musawi da al ala kuma bai shiga cikin mafhumul mukhalafa mafhumul hasri da mafhumul illa da mafhumul ghaya da mafhumul adad da mafhumul sifa da mafhumul zarf malam ya yi bayanin wannan kuma bayani ya gabata a darasin da ya gabata to shine malam ya nuna cewa ban cikin mafhumul mukhalafa biyu ne suka yi saura shine mafhumi na sharati da kuma mafhumi wato na allaqab to sai malam yace kuma bai shiga cikin mafhumul sharti duk da yake inda anka ce yaghfir lakum min dhunubikum wato jaza'u talabi ne shi abin kita jaza'ul amri domin al'amru istida'un ka nemi mutum ya aikata wani abu kenan to malam ya ce to idan mun ka ɗauki yaghfir lakum min dhunubikum waɗansu malaman larabci sun ce kenan shi in an ce kai abu sai amru ya zo jawabi ya zo to kenan asalin shi sharadi ne an ka shafi da an ka ce ajibu kaga umarni ne ajibu da'i Allah yaghfir lakum yace to asalin shi wajen malaman larabci an shafi sharadi na malam yace to shine cewa ala sahihi alladhi huwa madhhabul jamhur zance wanda yake ingantacce na mazhaba ta jamhur fa taqrirul ma'na abinda at tabbatatan ma'ana ajibu da'i Allah ku karba ma mai kiran Allah wa aminu bihi kuma ku yi imani da shi ko ajibu da'i ila Allah kenan ku karba mai kira zuwa ga Allah kenan a ma'ana kenan in taf'alu zalika ha in kun karba kenan kenan in kun ka aikata haka ma'ana in kun ka karba yaghfir lakum Allah zai gafarta muku fayutaham fayutaham malin yace to anan mutum sai sa tsammanin fil ayati a cikin aya mafhumu hadha shart al muqaddar zai fahimci cewa to kenan akwai sharadi wanda za a kaddara kenan sai ce ai mafhumu sharti da kenan in kun yi imani za a wato gafarta muku malin yace to wal jawabu an hadha amsa daga wannan anna mafhumu sharti cewa shi mafhumu sharti inda al qa'ili bihi ga wanda yake cewa akwai mafhumu sharti domin cikin malamai akwai wanda suna ganin ba mafhumu sharti inna ma huwa fi fi'il sharti to shi mafuhu sharɗi na zakuwa da cikin fi'ilin sharaɗi la fi jaza'ihi ba yana zuwa bane cikin jaza'in shi kamar da kira jawabu sharɗi in ka ce wato in tuslim tadkhulil janna in ka musulunta za ka shiga aljanna to in tuslim shine wato fi'ilu sharɗi jawabu sharɗi ko jaza'u sharɗi tudkhil tadkhulil janna za ka shiga aljanna ko tudkhalil aljanna za a shigar da kai aljanna malam yace to shi irin wannan shi mafhumin yana shiga ne zuwa ga fi'ili na farko shine fi'ilu sharti ba yana shiga ne na karshe ba ina fata ana fahimta ta kenan nan in mun kaddara in taf'alu zalika kenan mafhumin shi na koma ne zuwa ga shi taf'alu din wanda za a kaddara ba zai koma zuwa ga yaghfir lakum dhunubakum ba wanda aya ta zo da shi malam yace to huwa mu'tabarun huna za a iya duba shi huna wa cikin wannan aya fi fi'il sharti a cikin fi'ilin sharti ala adati akan al'adarsa famafum to mafumi na in tujibu da'iya Allah kinan sai a kaddara in kun karba ma mai kiran Allah wa tu'minu bihi kuka yi imani da shi mai kiran zuwa karba ma Allah yaghfir lakum Allah zai gafarta muku ai annahum in lam yujibu da'iya Allah in bus karba ma mai kiran Allah ba shine abin da za a fahimta mafhum kenan wa lam yu'minu bihi bus yi imani da da shi ba shi manzon ko ko bus yi imani da Allah ba domin wanda imani da Allah dole zai imani da sauran rukunin imani da kai imani da guda dole sai ka cika su to lam yaghfir lahum in baka imani ba Allah ba zai gafarta maka ba malam yace to huwa kadhalika wannan haka yake yace malam yace amma jazaa'u sharti amma jazaa'i na sharti ma'ana jawabu sharti kenan fi'ili na biyu cikin jumla ta sharti fala mafhuma lahu to shi wannan bai da mafhumi lihtimali an tatarattaba ala sharti alwahidi mashrutatun kathira domin yana yiwuwa shi sharti ya zamanto kafin ya cika akwai abubuwa waɗanda za su jeranta waɗanda suke buƙatar su cika kafin sharaɗin ya cika fayuzkaru ba'daha sai a faɗi sashe jaza'an lahu matsayin jaza'i sakamakon sa kenan jawabin sa fala yadullu ala nafi ghairihi ba shi ke nuna wani shi ba zai shigo ciki ba malam yace to ga misali kama law qulta kamar idan ka ce li shakhsin ga wani mutum masalan misali in tasriq in kai sata yajibu alayka ghurmu ma sarakta ya zan wajibi gare ka ka biya ghurmu ka biya ma sarakta abinda ka sace فهذا الكلام حق wannan magana in ji malam gaskiya ce wala ya dullu ala nafi ghairil gurmi ba shi ke nuna cewa biyan kawai dai ya tabbata gare ka ba zai kore wani wato biya ba kenan kal qat'i kamar yanka kenan in shuruɗa sun cika za a yanke hannu li anna qat'al yadi domin shi yanke hannu murattabun aidan ala sarqati ya zamanto ya ratayu ne akan mi akan sata kal gurmi kamar biya kinan sata tana yiwa ya zama to sakamakon ta abubuwa ne masu yawa amma ita sata ita kadai ce za a fahimta ta sharadi na abin da zai biyo baya shine malam ya bada misali malam yace to faka zalikal ghufran kama haka gafara wal ijaratu min al azabi da kuma karewa daga azabar wuta wa dukhulil jannati da shiga aljanna kulluha dukkan su murattabatun sun zamanto sakamako ne ko kuma za a jeranta su biyu baya ala ijabati da ala ijabati da illahi idan mutum ya karba mai kira zuwa ga Allah shine manzo sallallahu alaihi wa sallam wal imani bihi da imani da shi fa zakara fil ayati ba'daha a cikin aya sai Allah faɗi sashen sakamakon sharadin wa sakata fiha sai bai ambata ba an ba'din daga sashi ثم بين في موضع آخر سيبين wani sakamako a wani wuri kina a cikin suratul rahman ya zance shiga aljanna malam yace wa hadha wannan bayani la iskara fihi babu rikitarwa a cikin sa malam yace to wa amma wajhu tawakkumi dukhulihi abinda ke nuna cewa shi ajibu da'i Allah yaghfir lakum min dhunubikum wa yujirkum min adhabil alim a ɗebe zaton wato amma wajhu fuskar da za a samu tawahumi dukhulihi fi mafhumul laqab kenan ta fuskar da za a sa tsammanin zai shiga cikin mafhumul laqabi fali annal laqaba domin na al laqab fi istilahul usuliyin a cikin istilahi na malaman usulul fiqh ba malaman nahwu ba huwa kace malam yumkin intizam al kalam al arabi dunahu shine abinda maganar larabci ba za ta jeru ba dole sai an sa shi intizam shine jeruwa ma'ana ta zamanto daidai a samu ma'ana a'ani al-musnad ilayhi ya zamanto ba a samun al-musnad ilayhi in an ce al-musnad ilayhi shine wanda an ka danganta hukunci zuwa gare shi in ni ce ja'a muhammad muhammad ya zo na danganta hukuncin zuwa zuwa ga muhammad ko ko in ni ce muhammadu jalisun muhammadu yana zaune na danganta hukuncin zama zuwa gare shi kenan ko tabbatarwa ko korewa to shine ake nuhin kenan in ba wannan ba duk abin da zai biyo baya an gane ko to ba mafhumul laqabi bane kinan mafhumul laqabi wato bayyuwa sai an yi isnadi to da an yi isnadi to mafhumul laqabi ne malam yace sawa'un kana laqaban shin laqabina suna ne na laqabi misali au kunyatan koko kunya ce au isman koko suna ne au isma jinsin ko sunan jinsi ne na wani abu kamar kace al insan sunan jinsi ne na dan adam ismu kuma kamar kace muhammad suna ne na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ina fata an fince ni au ghairi dalika ko wani wannan malin ya ce wa ƙada audahna malin ya ce mun bayyana allaƙaba na yana nufin mafhumin laƙab mafhumi na laƙabi wajen malaman usul fiqh gayatan wato iya matuƙa fil ma'ida a cikin suratul ma'ida mai tahqiqin wannan littafi Ahmad bin Muhammad Muhammad Badawi a wannan taba'a da take hannuna ta kursiyul Qur'ani al-Karim wa ulumihi na Jami'atul Malik Saud ya kawo number 1 yace ba'da al-mas'alati kadiba bayan mas'ala ta 60 min hadha al-kitab daga wannan littafi malam ya ce wal jawabu amsa an adami dukhulihi fi mafhumul laqabi cewa shi wannan yaghfir lakum min dhunubikum wa yujirkum min azabil alim bai shiga daga cikin mafhumul laqabi annal ghufrana cewa gafara da an kai zance inda an ka ce yaghfir lakum min dhunubikum wal ijarata da kuma kariya da an ka ce wa yujirkum min azabil alim alladhi kare su wal ijarati min al azab alladhi kare su daga azaba al mudda'a wanda an ka kirayar kinan wadda sun ka ce mafhumul laqabi na bil fardi malik yace a kaddara ma mu dauka hakan ne annahuma laqabani li jinsin kenan laqabi na na jinsi masdaraihima na masdarin su ina fata an fahimce ni malik yace to kenan ma'ana laqabi ne na jinsin masdar domin al-ghufran ya shafi dukkan gafara al-ijara ta shafi dukkan kariya wa anna tafsisahuma bidhikri kuma da anka kebance shi anka kebance su da ambato yadullu ala nafi ghairihi ma fil aya yana nufin ba wani abun da zai biyo bayan waɗannan abubuwa guda biyu gafara da kariya yace to musnadani la musnadun ilaihima to su musnadani su ne anka wato su ne abin dangantawa la musnadun ilaihima ba su ne anka danganta zuwa gare su ba malin ya ce bi dalili annal mastara fihi ma domin shi mastar wanda za a fahimta cikin waɗannan abubuwa guda biyu kaminun fil fi'li shina komawa ne kamina shine abin da ya koyi ma'ana zai koma cikin fi'li wala yusnadu ila al fi'li ijma'an shi ko fi'li ba a mai isnadi shi fi'li da shi ake isnadi in ka ce ja'a muhammad danganta fi'li kai zuwa ga muhammad bai yiwa a ce shi an danganta muhammadu zuwa ga fi'li malam yarid malam yace malam yarid mujarradu lafzihi ala sabilil hikaya kidan wala yusnadu ila alfi'li ba a dangantawa zuwa ga fi'li ma lam yarid mujarradu lafzihi in ba shi fi'ilin ba lafazinsa ya zo ne ala sabilil hikaya akan ba da labari kina in ya zo akan ba da labari nan ne za a iya cewa wato an danganta ne kamar yanzu a sanya ma mutum sunan fi'ili yanzu a ce misali eh, ahmadu to kaga an ka ce ahmad kaga asalin shi fi'ili ne ina godiya to kaga an ce ja'a ahmadu ba ana nufin fi'ilin ahmadu ne yazo ba ana nufin ahmad ya zo kaga wannan sunan mutum ne ina fata an fahimce ni wannan mas'ala ce wadda tana da alaka da usul fiqh kwarai shi yasa ba kowa zai iya fahimtar me ake so a ce ba almuhimu dai malam ya ce malam yurid mujarradu lafzihi ala sabilil hikaya wannan shine abinda wato ya bayyana gare ni kinan in ba shi fi'ilin ya zo akan labari ne ake bayarwa ba to kinan ko ya an bada labarin shi hikaya ce tana yiwa a ce an danganta wato abin nan ko kuma yanzu a samu mutum misali suna fi'ili zahaba sunan mutum ne zahaba sai a ce zahaba zahaba kinan wannan mutum mai suna zahaba zahaba ya tafi kaga kinan an yi hikaya an bada labari shi yasa malamin fit da wannan malamin yace to wa mafhumul laqabi shi ko mafhumi na laqabi inda alqa'il bihi wajen waɗanda sun ce ana aiki da shi inda ma huwa to shi wannan fi ma idza kana laqabu musnadun ilayhi sai in ma ya zama to musnadun ilayhi ne an danganta ne zuwa gare shi ba shi ya dangantu ba li'anna tafsisahu bizikri domin ambaton shi wato da anka kebance shi mafhumul laqabi da ambato inda alqa'il bihi a wajen fada yadullu ala ikhtisas alhukm bihi shi a wajen sharar wanda anka danganta zuwa gare shi ya kebanta da wannan hukuncin duna ghairihi ba wani sa ba wa illa yace to su suka tafi cewa in ba haka ba waɗanda sun ce ana aiki da mafhumul laqabi lama kana takhsisu bizikri fa'ida da kebance shi da ambato bai da wata fa'ida kama allalu bihi mafhumus sifa kamar da sun ce shi ma mafhumus sifa haka yake alhali ko sifa ta bambanta da mi ta bambanta da laqabi kaga in kace ja a zaidun zaidun ya zo ba shi ke nuna wani zaidun bai zo ba ina fata an fahimce ni malam yace to wa ujiba min jihatil jamhur jamhur da sun ce mafhumul laqabi ba a aiki da shi sai cikin waɗansu halaye su ko suka bada amsa suka ce bi annal laqaba shi lakabin da an ka kawo mafhumul lakaba kenan zukira an kawo shi li yumkina hukmu don saboda hukunci ya yiwu la li takhsisihi bil hukmi ba dan a kibance shi da hukunci ba id la yumkinu lisnadu domin ba a yin isnadi a danganta hukunci ko a kore shi biduni biduni musnadin ilaihi in ba an samu musnadin ilaihi ba ina fata an fahimce ni kina yanzu in ba na ce ja a zaidun ba to ai bai yiwuwa ma shi zaidun taho shi a hankalta mata to amma dan nace ya zo ba shi kin nonin shi bai zo ba su ko sun kace a'a abin da yasa an kace zaidun din dan saboda shi din da ne yazo inda ba shi kadai ne yazo ba da ba za a ce ba ya zo to kaga akwai magana sabani tsakanin malamai amma magana jumhur ta fi karfi wallahu ta'ala alam malam yace to mimma yuwaddihu zalika abin da yake nuna wannan anna mafhuma sifa shi mafhumi na sifa alladhi humila alaihi al-laqab an gane ko wanda ya ya ɗauki cewa ana humila alaihi laqabu an ka ɗauki mafhumul laqabi an ka dora akan sa an ka ce hukuncin su guda inda alqa'il bihi inda wanda gun wanda yace ana aiki da mafhumul laqabi kamar yadda ake aiki da mafhumul sifa inna ma huwa fil musnad ilayhi idan ya zama to an danganta ne zuwa gare shi la fil musnadi ba cikin abin da an ka danganta ba da shi ba kinai an ce al musnad da al musnad ilayhi yadda za mu gane abin kamar da mubtada da khabar a wajen malaman wato nahau shi al-musnad ilayhi shine al-mubtada al-musnadu shine al-khabar kaga in ce muhammadun jalisun na danganta zuwa zama zuwa ga muhammad misali to kiran kaga shi muhammad musnadun ilayhi ne shi ko jalisun shine al-musnad shine ake kira al-mahkumu an gane ko da al-mahkumu alaihi shi al-mubtada shi al-mahkumu alaihi al-mahkumu kuma bihi shine al-khabar kina ina ce muhammadun jalisun to shi jalisun almahkumu bihi ne shi kuma muhammad shine almahkumu alaihi to shine su ko malaman wadansu malamai musamman na ilmul kalam da sauran su ce almusnad da almusnad ilaihi wani lokacin kuma malaman nahwu ma suna amfani da wannan dan mu gane wannan malam yace to li anna almusnad ilaihi domin wanda aka danganta hukunci zuwa gare shi huwa alladhi tura'a afraduhu shine ake kallon ɗaiɗaikunsa in nace al-insanu mayyitun to na hankalta ma al-insanu din wato shi wanda da danganta hukuncin zuwa gare shi kinan dukkan mutane wasu fatuhu da sifofinsa shine ake hankalta ma sifofin dan adam din da kuma ayyukansa fa yuqsadu ba'daha bidhikri sai a ambaci a nufaci sashen su sifofin dan adam ko wato jinsin shi jinsin abinda an kai magana ko sifofin abinda an kai magana akan sa bidhikri wato da ambato tuna ba'din ba wani ba fa yahtassu al-hukm bil mazkur sai a kebance hukunci ga abinda an ka ambata ga abin da shi an ka ambata ma'ana wanda an ka danganta hukuncin zuwa gare shi amma musnadu amma shi abinda da shi an ka danganta an gane ko fa innahu la yura fihi shay'un min al-afradi ba a hankalta ma wani abu wanda ba shi ba wala al-awsaf ko sifofi aslan domin in kace muhammadun jalisun muhammadu ya zamna ba shi ke nuna duk wanda ba muhammadu ba ya yin zama ba haka ake nufi ba malai yace wa inna ma yura fihi mujarradul mahiyya da za a hankalta ma mahiyya haƙiƙanin abu asalin ta kalma ce guda biyu ma menene hiya wannan abin sai an kace mahiyya domin inda ka tambaya haƙiƙanin abu sai ka ce mahiyya kaza menene wannan abin sai an ka ƙara mishi alif wallahu domin ya koma suna sai an ka ce almahiyya kenan yura'a fihi mujarradul mahiyya kawai an hankalta ba haƙiƙanin abu allati hiya alhaqiqatu dhihniya shine haƙiƙa wadda a cikin kwakwalwa wadda in ka ce muhammadun jalisun muhammadu yana zaune ba dole ba sai ka ganshi a zaune kawai wannan cewa yana zaune abu ne wanda kwakwalwa ta san da wannan wato hukunci kenan kawai an hankalta ba shi zaune yake amma ba shi ke nuna cewa ba shi kadai ne a zaune ba ko kuma shi kadai ne yake zaunawa ba malam yace to falau hakamta masalan alal insani bi annahu hayawan in ka nuna cewa dan adam shi ma dabba ce mai rai fa innal musnada ilayhi to wanda an ka danganta zuwa gare shi alladhi huwa al-insan wanda shine dan adam fi hadha al-misal a cikin wannan misali yuqsadu bihi ana nufin jami'u afradihi dukkan yan adam dukkan dan adam yana da rai ma'ana dabi'a ce Allah ya sanya ma dan adam rai ta rayuwa kuma ya samu rayuwa har ya mutu li anna kullu fardin minha domin dukkan kowanne daga cikin wannan haƙiƙa ta dan adam an gane ko hayawanu abu ne mai rai bi khilafil musnadi sabanin wato abinda an ka danganta da shi alladhi huwa alhayawan wanda yake nuna cewa abu mai rai fi hadha misal a cikin wannan misali fala yuqsadu bihi ba abinda ake nuna fihi da shi illa mutlaqul mahiyatihi sai haƙiƙanin wato mutlaqul mahiyya haƙiƙanin shi wannan abin wa haqiqatihi dhihniyya da abinda kokolwa tana iya hankalta mishi in an faɗa in an ce al-insanu haywan dan adam yana da rai ko da baka dan adam ba kana zaune babu kowa tare da kai kai ka san dan adam kana iya hankaltawa cikin kokolwa cewa dan adam abu ne mai iya wato dukar rayuwa min ghairi mura'atil afradi ba tare da cewa dan adam ɗaya ake nufi ba ke da rai domin dabba ma tana da rai mana yace li annahu domin wannan lauru iyat afraduhu da shi abinda an ka an ka dangantaka da shi an ka doke shi an ka danganta shi zuwa wani abu da an ce an hankalta ma ɗaiɗai kunsa lastalzama al-hukmu ala al-insan da hukunci ya tabbata akan dan adam ga wanga misali da an ka bayar da an ka ce al-insanu hayawan bi annahu fardun akhar min afrad al-hayawan da sai a ce to shi ma wato wani nau'i ne na nau'uka na dabbobi kalfarasi matsalan kamar wato wato abin nan kamar doki misali kenan to min da an ka ce al'insanu haiwan to ya an ce a'a dukkan haiwan dan adam ne to kaka kenan kuma kenan wato kenan sai zaman to kenan hatta da doki ba ya koma dan adam kaku ga hukuncin ba zai yiwuwa ba malam yace wal hukmu bil mubayini alal mubayini batil ka dauki hukunci akan abin da suke bamban asalin bayyana shine abinda akwai wani abu tsakankanin su to almubayin abinda sun bambanta ka ɗauki hukuncin ababe da suka bambanta alal mubayin ka ɗauka shi kuma ka ɗora ma abinda ya bambanta da shi malam yace batilin wannan ƙarya ne ka ce mutum doki ne doki mutum ne ba ɗaya bane idza kana ijaban ijabiyyan in ya zama to tabbata ne bittifaqil uqala game da abinda wato masu hankali sun kai ittifaki akan shirin mallan yana magana ne akan ilmul jadid da ilmul kalam wanda wani lokaci yana kawo shi na fata an fahimci ni to in ka duba cikin wannan littafi wannan tab'a da take a hannuna na kursiyul qur'anil karim wa ulumihi da ahmad bin muhammad muhammad badawi wajen inda malam ya kawo bittifaqil uqala sai ya kawo nan ba wani kadiba ya kawo abinda malam yake nufi ya fassara shi yace ya al muallif bil mubayin huna ihdan nisab al arba'a akwai abubuwa da ake danganta abubuwa guda hudu wato takunu baina ayyu shay'aini ma'qulaini duk abubuwan da hankalta musu akai to akwai hukunci guda hudu da akai musu shine al musawa a ce abubuwa sun zo daidai an gane ko a ce abubuwa sun zo daidai wattabayun koko a ce abubuwa sun bambanta kenan sun bambanta wannan yafi wannan koko abin nan wannan ba ɗaya da wannan bane wal'umumu wal khususu al-mutlaq ko a ce wannan ya fi wannan ta ko'ina kenan ma'ana wannan abu ne ya haɗa komi da komi wannan kuma ya keɓance ko kuma wal'umumu wal khususu min wajihin ko ko a ce wannan ya fi wannan ta wannan fuska wannan ya fi wannan ta wannan fuska to waɗannan su ne wato abinda ake kira an-nisabul arba'a to don haka wannan qadiyya ce wanda malaman ilmul jadal da ilmul kalam suna kawo ta kuma ana amfani da shi a wajen usulul fiqh ina fata an fahimce to sannan kuma malamai sun yi bayanin akwai alkullu wal asalbu alkulliyu da aljuz'iyu da alijabiyaini wal juz'i fala wa binnan ya kawo bayani dai kwarai da gaske mai sosai ya koma cikin wato littafin ya kwantar da hankalinsa domin bayani ne wanda yana da karfi kwarai da gaske a cikin ilmin usul wato ilmul jadl da ilmul kalam da ilmul mantiq malam yace to wa'amatun nuzzar dukkan mun dawo cikin littafin wa'amatun nuzzar ma'ana dukkan masu tattaunawa annuzar jam'i ne na annazir na annazir ana nufin mai kallo na ana ba kallo da ido ba ana kallo masu tattaunawa dukkan su shi yasa ake cewa ilmul munazara ilmi na tattaunawa dukkan su sun tafi cewa ala anna mawdu al qadiyya shi mawdu'i na qadiyya ya an ce qadiyya nan kama a kawo mubtada da khabar misali ko fi'ili da musnad da musnad ilayhi a ce ja'a muhammad ko kuma muhammadu jalisun to wannan ana kiranta qadiyya to sun tafi cewa shi mawdu al qadiyya an gane ko na ana nufin mubtada kenan idza kanat ghayra tabi'iyya in ba ta tabi'a bace yura'a fihi ma yasduqu alayhi unwanuha min al-afrad to na ana hankalta ma abinda take tabbata a gare shi na al-afrad daidaikun abubuwa ina fata an fahimta mari yace to bi itibari al-wujud al-khariji ta fuska abinda za a gani ya fito in kanat kharijiya in abin ya zamanto ana iya ganin sa kamar yanzu misali a ce dan adam abu ne ana ganin sa aw dhihni ko ko abin da cikin kokolwa ne a ce al-kadhibu qarya to ai ta qarya ba a ganin ta amma dai an san ta in kanat haqiqatan in abu ne wanda zamanto haqiqa malin yace to wa ammal mahmulu an gane ko min haythu huwa amma shi al-mahmulu wato kenan abinda anka dauka wato an ka danganta hukunci zuwa gare shi domin yanzu inda ce muhammadun jalisun muhammadu shine mawdu'ul qadiyya jalisun shine mahmulul qadiyya ya kamata mu fahimci wannan to malam yace to amma al mahmul kenan shi al khabar ko al mahkumu bihi ko kuma wato abin nan al musnad ba al musnad ilayhi ba min haythu huwa to shi fala tura'a fihi al afradul batta ba a hankalta ba afrad ɗin ɗin sa domin jalisun in nace muhammadun jalisun ba shi ke nuna muhammadu ɗaya zauna ba ko shi kaɗai ke iya zama wa inda ma yura a fihi mutlaqul mahiyya ana hankalta ma mutlaqul mahiyya kawai dai zaman da ya zauna din amma ba hankalta ba shi kaɗai ne ya zauna ba malam yace to walau sallamna da mun ɗauka mun saki tasliman jadaliyan saki irin na gardamu ce na sakan maka ba wai don abin haka yake ba anna mithla hadhihi al-aya irin wannan aya yadkhulu fi mafhumul laqabi mu dauki cewa jamhu mafhumul laqabi ya ma shiga a cikin ta fajamahirul ulama'i jamhurin malamai ala anna mafhumul laqabi cewa shi mafhumul laqabi la ibrata bihi ba a hankalta mishi wato da'ifi ne ba a aiki da shi sai in waɗansu wurare inda akwai sharuɗa wa rubbama kana itibaruhu kufran wani lokaci in kai aiki da shi ma sai ka fita musulunci kazan kafiri kama law ya'tabara mu'tabirun da dai wani mai hankaltawa ya hankalta mafhuman laqabi mafhumi na laqabi fi qawlihi ta'ala wajen fadar Allah subhanahu wa ta'ala muhammadun rasulullah muhammadur rasulullah annabi muhammad manzan Allah ne suratul fathi aya ta 29 malam yace fa qala sai wani mutum yace malam yace fa qala sai shi mutumin wanda ya hankalta mafhumul laqabi yace misali in ji malam yufamu min mafhumi laqabihi ana fahimta daga mafhumul laqab anna ghayra muhammadin sallallahu alaihi wasallam cewa wani wanda ba annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba lam yakun rasulullah ba manzo bane kawai ya doki tunda an ce annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ne kenan banda shi ba wani manzo malai ce fa hadha kufrun wannan sai zamanto kafirci in ka dauki mafhumul laqab anan bi ijma'il muslimina dukkan musulmai wato sun yi ijma'i akan haka malai ya ce to fa tahqiqu abinda a tabbatattun magana an na tibara mafumin laƙabi cewa e itibari a hankalta mafumin laƙabi la dalila alaihi shar'an ba wani dalili a shar'ance wanda ya tabbatar da shi wala lugatan ko cikin yaren larabci wala aqlan ko cikin hankali sawa'un kana kana isma jinsin ko da ismu jinsin ne ya kasance suna na jinsi kamar al-insan aw isma ainin ko suna na zati nan ba sunan ido ake nufi ba sunan zati kamar kace isa misali aw isma jam'in ko suna ne na jam'i misali wato idan an ka kawo isma jam'in kamar ka ce yahudiyun kaga sunan wato ba yahudi ne jam'i ne na yahudawa misali aw kai da zalika ko wani sa an gane ko in an ce isma jam'in kenan ba jam'i bane amma suna ne na jam'i wanda lokacin ana sabani akan sa kamar yadda malamai suke cewa wanda wani lokaci yanzu misali idan an ka ce kamar wato isma jam'in suna ne na jam'i ba ismu jinsin ba afwan yahudiyun isma jinsin ne wato an ka ce isma jam'in suna na jam'i abinda wanda zai isa kowa ya bada ma'anar jam'i amma shi ba jam'i ba ne an gane ko malam yace to fa qauluka in kace ja a zaidun zaidun ya zo la yufamu minhu ba za a fahimta ba adamu maji'i abrin cewa amrin bai zo ba wa qawluka in kace ra'aytu asadan naga zaki la yufamu minhu adamu ru'yatika ghayra al-asad ba da rufin kawai zaki dai ka gani ba wal qawlu bil farqi malan yace a ce an bambanta bainas mi jinsi bainas mil jinsi tsakanin sunan jinsi fa yu'tabaru sai a hankalta mishi wasmal aini cewa shi ko ismul aini an gane ko fala yu'tabaru ba a hankalta mishi malan yace la yazharu bai bayyana ba gare ni ba da abu ne wanda wadansu malamai suka ce a bambanta tsakankanin su domin yanzu in nace misali isma jinsin asadan ra'aitu asadan ai sunan jinsi ne da zaki amma in ce ra'ai ja'a zaidun shi zaidun suna ne na aini na zatin wani mutum da ake ce ma zaidu malam yace to a ce a bambanta tsakanin su malam yace kai wannan magana wato bata bata tabbata ba kinan dai mallam ya tafi cewa ba wani bambanci cikin mafhumul laqabi ko wani iri da ba za a bambanta ba shine abin da malam wato yake son wato ya ce ina fata an fahimce ni isma jam'in ba mu kawo misali shi ba kamar kalima ta sahbin jam'i na sahib wasu sun kace kuma ismu jam'i na sahib malam yace to fala ibrata bi qawli sayrafi akwai wani malami da ake cewa as-sayrafi ba ba a hankalta ma magana shi sayrafi wa abi bakrin daqqaq da wani malami da ake cewa abi bakr ad-daqqaq wa gairihi ma da wani su min shafi'iyya daga malaman shafi'iyya wala bi qawli ibni khuwais ko kuma ba a hankalta ma magana ibnu khuwais min dad an gane ko ibnu khuwais min dad ibnu khuwais min dad وابن القصار ده ابن القصار من المالكيه ده malamin malikiya wala bi qawli ba'd al-hanabila ko kuma maganar sauran hanabila bi itibari mafhum al-laqab da sun kace ana aiki da mafhum al-laqab mala yace ba a hankalta wannan magana ta su li'annahu la dalila ala itibarihi babu dalilin da zai nuna a dauke shi inda al-qa'il bihi inda wanda yace ana aiki da shi illa annahu yaqulu kawai hujjar da fake da ita yana cewa law lam yakun al-laqab mukhtassan bil hukmi in ba dan da laqabin ya kasance ba ya keɓanta da hukuncin ma'ana sunan mafhumul laqabi din yake rufi ba sunan laqabi ba lama kana li takhsisihi bi dhikr fa'ida da bai dace a ce to an ce ba ya zo kinan su ce ja a zaidun in ba dan da zaidun din ne kawai zo mu yasa a ce to ja a zaidun amma malamai suka ce a dan ana son a danganta ne ai dan bai yiwa a ce ya zo din kuma bai zo ba malam yace to kama ullila bihi mafhumu sifa kamar yadda sun ka kafa cewa ai shi ma mafhumu sifa in ba dan da sifa ba ta ke banta da su ai me yasa an ka faɗi su misali an ka ce ja al fuqara talakawa sun zo to in ba da ke talakawa ne kawai suka zo me yasa kawai aka kawo sifa malam yace li annal jamhura domin jamhurin malamai ya kuluna suna cewa zukiran laqabu shi laqabi an ambace shi ne li yusna da ilaihi dan a danganta hukuncin zuwa gare shi kuma bai yiwa a danganta hukuncin zuwa gare shi in ba a yi haka ba wa huwa wadihun malam yace abu ne da yake a fili la iskara fihi babu wani rikitarwa a cikin sa ga wanda Allah ya sauke ba al'amarin zamu ci wa ashara sahibu maraqis saud malam yace sahibu maraqis saud wata alfiya ce cikin ilimin usulul fiqh wanda wani malami da kasan Mauritania yayi kuma yi sharhinta nashrul banud ala maraqis saud wanda kuma malam ma yi sharhinta nasrul warud ala maraqis saud da yake akwai baitutukan da malam bai sharha ba yayin wani dalibin sa ne sharhatta dalibin yana rubuta bayan rasul mallan aka fiddo littafin malam yace to ila ta'rifil laqabi yadda an kai ta'rifin laqab mafhumul laqabi kenan bil istilahil usuli a wajen malaman usulul fiqh wa annahu adhaful mafahim malaman usulul fiqh suka ce shine mafi raunin al mafahim abinda za a iya cewa an fahimce shi bi qawlihi inda ya ce abu hallakabu mafi rauni daga cikin mafahim allakabu wa huwa ma ubi min dunihi nazmul kalamil arabi wa huwa shine ma ubi abinda ya kiya daga abari an kiya min dunihi in ba an samu shi ba nazmul kalamil arabi magana larabci da ba za ta yi ba domin in ka ce zaidun kaga bai yiwa ka ce ina rufin zaidun ya zo in ba ka kawo ja a zaidun ba ina fata an fahimce ni ko zaidun ja'in zaidun ya zo ina fata an fahimce ni to kenan ko wannan kawai dangantawa ne ba shi kirin shi kadai ya zo ba malam ya ce wa hasilu fiqhi hadhihi almas'ala wato yadda za a takaita fahimtar wannan mas'ala annal jinna su aljannu mukallafuna an dora musu aiki ala lisani nabiyina akan harshen annabinmu muhammadin sallallahu alaihi wasallam annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bi dilalatil kitabi was sunna da dalilin kuma alkitab alqur'ani was sunna da sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam wa bi ijma'il muslimin da kuma wato ijma'i na wato musulmai wa anna kafirahum finna cewa kafirin su zai shiga wuta su aljannu kenan bi ijma'il muslimin da ijma'in musulmai wa huwa sarihu qawlihi ta'ala shine abin da ya bayyana karara cikin fadar Allah subhanahu wata'ala la amla anna jahannama min aljinnati wan nasi ajma'in zan cika wato jahannama da aljannu aljinnati jam'i da aljannu wan nasi da mutane ajma'ina gaba daya suratu sajada aya ta 13 wa qawlihi ta'ala duk da yake ba suratu sajada ɗaya wannan ya zo ba akwai shi cikin suratu wato abin nan suratu hud wa tammat kalimatu rabbika la amla anna jahannama min aljinnati wan nasi ajma'in wa kullan naqussu alayka min anba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fuadak wa qawlihi ta'ala da fadar Allah subhanahu wa ta'ala fa kubkibu fiha hum wal ghawun fa kubkibu ma'ana su tafi ta kai kabba shine abu ya juyi sai aka ƙara kafin dan karfa ma'ana sai aka ce kab kaba aka ƙara kafin ma'ana su kife ta kai fiha a cikin wuta hum su kafirai wal ghawun da halakakku wa junudu iblisa ajma'un da kuma wato rundunar shedan gaba daya kinan fa kubkibu fiha su su kife akanta su kafirai hum su kafirai wal ghawuna da halakakku tana yiwa su din ne halakakkun tunda duk wanda ya shigo ta ya halaka ko kuma a fa kubkibu fiha wani nau'i na kafirai ya tafi ta kai fiha a cikin ta wal ghawuna da halakakku kenan wanda su fara tafiya kenan manyan kenan sannan gawuna mabiyansu su biyu ina fata mafi cin in mun bambanta tsakankanin su wallahu ta'ala alam da kuma dundunar shedan ita ma za ta shiga suratul shu'ara aya ta 94 da aya ta 95 wa qawlihi ta'ala da fadar Allah subhanahu wa ta'ala qala dkhulu fi umamin za a ce mai in wuta kenan ku shiga cikin al'ummomi qad khalat min qablikum wadanda suka shude gabanin ku min aljinni na daga aljannu wal insi da kuma mutane finnare a cikin wuta an gane ko suratul a'raf aya ta 38 ila ghairi zalika min al-ayat wani waɗannan ayoyin da suke nuna cewa aljannu za su shiga wuta kinan wannan ya tabbatar da aljannu za su shiga wuta kuma ba a cewa dan mi Allah zai musu azaba da wuta su ya halicce su da wuta domin Allah zai musu azaba da abin da ya ga dama dan adam an halicce shi da ƙasa kuma ana iya yi masa azaba da ƙasa sai ƙasa ta faɗo masa ta kashe shi ko ya je wajen gina yana haƙar rijiya ko haƙan ma'adanai ya mutu a cikin ƙasa da haka aljanni don an halicce shi da wuta ba mamaki a masa azaba da wuta kamar yadda malamai suka yi bayani malam ya ce to abu na biyu wa anna mu'minihim kuma mu'minin su su aljannu ukhtilifa fi dukhulihim aljanna an yi sabani kan shiga su aljanna tunda an ce suna shi shiga su ta babu sabani wa man sha'ul khilaf wurin da sabani ya taso domin na sha'a shine wato abu ya tashi inda sabani ya samo asali al-ikhtilaf fi fahmi al-ayatayn sabani wajen fahimta ayoyi al-mazkuratayn wadanda mun ka ambata malam ya ce wa zahiru abinda al-zahiri dukhuluhum aljanna za su shiga aljanna kama bayyana kamar yadda muka yi bayani wal ilmu inda Allah ta'ala ilimi yana wajen Allah subhanahu wa ta'ala kenan shi kenan tunda an ce za su shiga wuta to ai ku shiga su aljanna tunda gida biyu ne akwai lahira in an ce muminin su zai shiga wuta kawai kafirin su zai shiga wuta afwan muminin su kuma zai shiga aljanna sun ce wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا kidan ku kuma nan ya ce wali man khafa maqama rabbih jannatan sannan kuma nan yana magana da aljannu da mutane ya ce fa bi ayi ala rabbikuma tukadziban to wannan shi ne abinda wato malam ya kawo kuma nan sai mun yi wato hattara da wani abu inda an ce suna da aljanna guda biyu wani lokacin qur'ani sai shi kire aljanna guda inda ce sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka ardis samai wal ard wani lokaci sai ce akwai aljanna daban-daban wa sari'u ko sari'u a wata qira'a ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard wani sai ce akwai bambanci tsakanin waɗannan aljannu aljanna da waccan da waccan aljanna kidan waccan ta fi girma tun da an ce arduha as-samawati wal ard amma malamai suka ce zance mafi inganci duk aljanna ita ce ake zance nan da an ka ce arduha ka ardis samai wal ard nan jinsu samai wal ard aljinsiyya ce kidan duk guda ne babu bambanci sabanin abinda ustadu doktor fadil samar kamar ra'ayi tafi akan sa a cikin littafin sa at-ta'bir al-qur'ani yana gida akwai bambanci tsakanin waɗannan aljanna amma abin da muke son mu ce wani lokaci a ce aljanna daya wani lokaci a ce aljanna guda hudu ne dan ya ce wali man khafa maqama rabbih jannatani kaga na aljanna biyu sannan ce wa min dunihima jannatani bayan su akwai aljanna biyu to kuma wani lokaci sai ce jannatin aljanna daban-daban to sai ka ce ka za a yi da wannan a ce aljanna daya a ce aljanna hudu a ce aljanna da yawa da yawa masu yawa ya za mu yi da wannan ina fata an fahimce ni to sai malamai suka ce ta wannan babu matsala wato abin da ya kamata mu gane wato ita aljannar babbat guda ce mataki manya na aljanna guda hudu ne jannata ne jannata ne sannan kowanne kuma shi da tashi aljanna a gidan shi a matsayin aljanna shi yake kamar gidan haya ne ana iya cewa wannan gidan ya haka su gida hudu to a cikin gidan hudu an gane ko in an hankalta ma gida to babban gida ne dukkan shi gida ne katanga guda ce in an hankalta ma akwai gida hudu a cikin gidan an gane ko waɗancan biyu suna wancan bangare biyu suna wancan bangare sai a ce wato gida hudu ne in an hankalta wa cikin kowane gida misali akwai ɗakuna na haya misali goma goma sai a ce kuma kowane yana da tashi yana da nashi gidan kaga sai zaman tutu ta wannan fuskace in an hankalta ma babban gidan aljannar babbat guda ce in an hankalta ma manya manyan matakai na aljanna inda za a raba su guda hudu ne in an ce aljanna suna da yawa ma'ana kowane kuma yana da tashi ina ganin in an kai haka za mu iya fahimtar wannan mas'ala wallahu ta'ala أعلم to wannan shi ne abin da zan iya cewa kenan malam ya kai karshen wannan bayani kenan yan uwa musulmi suratul eh, abin nan suratul ahqaf eh, ta kai karshe yanzu kuma za mu shiga cikin suratul muhammad sallallahu alaihi wasallam ko kuma suratul qital idan muka zo cikin littafin as'ilatul qur'anil majid wa ajwibatuha da yazo ya sa suratul muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai sa wato number 1 in ka diba mai tahqiqin wannan littafi ya kawo wannan wato Sheikh Mustafa Al-Adawi ya ciro magana daga cikin daga Ibn Ashur ya ce Ibn Ashur ya ce an sanya mata wannan sura suna a cikin littafan sunna suratu Muhammad sannan Imam Ibn Ashur ya ce Imam Al-Bukhari ya yi mata wato cikin babi ya buɗe mata da wannan suna daga riwaya ta Abi Dharr a cikin Sahih Al-Bukhari ya ce kuma haka a cikin littafan tafsiri sannan kuma ana ce mata wato kenan cikin littafan tafsiri kamar haka ne ana kiranta suratul qital ya zo kuma a cikin riwayoyi daban-daban wato aksaru riwayat mahiyancin riwayoyin sahihul bukhari suratul ladina kafaru ana kiranta suratul ladina kafaru saboda ta bude wato alladina kafaru yace amma abin da yafi shahara na farkon abin da yasa kuma an ka kirya ta sunatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda an faɗi sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin aya ta biyu sai an ka sanya mata suna da wannan kafin suratu ali imran kafin suratu ali imran domin ita ma suratu ali imran ya zo sunan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikinta a aya ta 144 inda cewa Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul an gane ko malai yace to abinda ibnu ashur yace abinda yasa an kasance mata suna suratul qital domin an an faɗi zancen wato hukumce hukumcen yaki a cikinta domin an ambaci fadar Allah subhanahu wataala wa dhukira fiha al-qital yace to kuma tare da abinda zai cewa zai zo ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة أنك تي وجن فطر الله سبحانه وتعالى فإذا أنزلت سورة وذكر فيها القتال فإذا أنزلت سورة محكمة واتو آية أشرين أتكن سورة محمد na abinda ake rufi da wannan sura suratul qital yake cewa malamai sun yi ittifakin cewa ta sabka ne a madina ita suratu muhammad to wannan shi ne abinda shi sheikh mustafa al-adawi ya ciro daga wato ibnu ashur mai tafsirin at-tahrir wa tanwir rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin to wannan shi dai ne to yanzu mas'alar da zamu tashi akan ta sai mas'ala ta dubu da uku malam yace fa in kila idan anka ce kaifa qala Allahu ta'ala ya akai Allah yace kadhalika yadribu Allahu lin-nasi amsalahum kuma haka ne Allah yake buga mu mutane misalan su suratu Muhammad ayata uku walam yasbiq darbu darbu mathalin kenan kuma ba ambace wani misali ba an ce alladhina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'malahum walladhina amanu wa amilus salihati wa amanu bima nuzila ala Muhammadin وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح, وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم سيانك كذلك يضرب الله للناس أمثالهم باب وني مثالي دا أنك بغا فرقون سورة تو يانك كما أنك تي أنبغا مثالي malam yace to kulna zamu ce ma'ana wa abinda ake nufi kadhalika yubayyinu Allah kuma haka ne Allah yake bayyana yake bayyana yake bayyana wa linnasi ga mutane amsal hasanatil mu'minin misalin kyawawan ayyuka na muminai wa sayyi'atil kafirin da munana ayyuka na kafirai shi yasa tunda an faɗi yan aljanna wato wanda suka yi imani suka aikata aiki na gari za su shiga aljanna yan wuta kuma yan wuta waɗanda suka kafirta suka kange mutane daga hanyar Allah Allah zai bata ayyukansu sannan kuma su wanda suka yi imani suka aikata aiki na gari suka yi imani da abin da an saukar ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah zai gafarta musu zunubansu sannan kuma ya kyautata al'amarin su to kenan an buga misalin ayyuka na gari da munanan ayyuka shine abin da ake son a ce malam yace wa qila wa sun kace arada bihi abinda Allah yake nuhi annahu ja'ala tiba al-batil Allah ya sanya cewa wani misalin wanda ya bi ƙarya kafirci kenan da abinda yake wanda bai da kyau masalan misali ne li amalil kafiri kuffari misali ne na ayyukan kafirai wattiba al-haqqi bin gaskiya masalan misali ne li amalil mu'mini ga mu'minai kenan kai koyi da wanda wato ya gabata in kai wanda ya bi kafirci ya bi kafirai kenan ya zamanto misalin su tamkasu zai zamantowa wanda ya bi mumin ne kuma zai samu irin abin da suka samu a duniya da lahira aw annahu ja'ala al-idlala ko ko Allah ya sanya wato al-idlal qatarwa domin Allah ya ce alladhina kafaru wa saddu an sabilillahi sun kange mutane kenan sun batar da mutane Allah ya sanya wannan masal li khaybatil kuffar ga khayba rash tabewa ta kafirai da rashin arziki wa takfiris sayyiati wa takfirar sayyi'ati kuma Allah ya sanya kankare zunubai masalan li fawzil mu'minin misali ne ga cin nasarar mu'minai ko kuma ce dukkan waɗanda za su shiga ciki domin akwai mu'minai akwai aikin su kyakkyawan makomarsu da kuma kyawawan al'amarinsu da gyara al'amarinsu da Allah zai yi akwai kafirai akwai mummuna aikinsu akwai kuma taɗewa da kuma lalacewa al'amura duk waɗanda abubuwan gaba ɗaya sai a kwatsa su su zamanto duka misalai ne da sun ka wato bayyana kidan ko da ba a ambaci kalima ta misali ba a can farko wato misali ne ake son a baka ga yadda al'amuran suke kasancewa haka malamai suka yi bayani wallahu ta'ala a'lam to eh mas'alan mu ta gaba sai mas'ala ta dubu da hudu kenan a cikin littafin as'ilatul qur'an al-majid bayan yace fa in kila idan anka ce kaifa qala ta'ala ya akai Allah ce fi haqqi shuhada'i game da al'amarin da ya shafi wanda suka yi shahada nan ba da rufin haƙƙin su a cikin bayanin da ya shafe su wanda suka yi shahada ba'da ma qutilu fi sabilillah bayan an kashe su cikin hanyar Allah sai ce sayahdihim Allah zai shiryar da su dan yace walladina qutilu fi sabilillah waɗanda anka kashe a cikin hanyar Allah to kaga ko an ce an kashe su falan yudilla a'malahum Allah ba zai bata ayyukansu ba an gane ko duk da yake akwai qira'a والذين واتو قتلوا في سبيل الله واتو امام ابو عمرو ابن العلا ده امام يعقوب ده امام حفص sun karanta والذين قتلوا في سبيل الله akwai kira'a kuma والذين قاتلوا في سبيل الله wadanda suka yaki to nan qutilu wadanda an ka kashe qatalu kuma suka yaki to in ka kai wadanda suka yaki ai busu mutu ba kinan nan babu iskari amma والذين قتلوا wadanda an kashe su to in ko an ce an kashe su falan yudilla a'maluhum Allah ba zai tuzartar da aikin su ba sai ya ce sayahdihim Allah subhanahu wataala zai shirye da su to shine malam yace da an kace sayahdihim suratu muhammad aya ta biyar Allah zai shirye da su wal hidayatu ita ko shirya inda ma takunu qabla al mauti tana kasancewa ne kafin mutun ya mutu la ba'da la ba'du kiran ba bayan mutun ya mutu ba malam yace kunna zamu ce ma'anahu abinda ake nufi sayahdihim Allah zai shiryar da su ila muhajati munkarin wa nakir zuwa ga tattaunawa an gane ko ba da hujja shine muhajja an gane ko ba da hujja ga munkarin wa nakir an tambaye su man rabbuka rabbi Allah man nabiyuka yaqul Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ma dinuka al-islam wannan shine abinda za a shiryar da su zuwa gare shi kinan wannan shine abinda ake son a ce an gane ko wannan tattaunawa da za a yi kuma wannan tattaunawa din da kamar da cikin hadisi ana son mutum ya yi imani ne don za ka ga waɗansu ba sa sallah ba sa azumi ma ga sunan ma suna yi kalmar shahada suna shirka amma sai su ce a koya musu cikin wani littafi da ake cewa qawaidi wanda ake koyon fiqh a cikin sa wa idza mata al-abdu ja'ahu fi qabrihi munkarun wa nakirun mutum bai koyi sallah ba ba ruwan shi da addini amma wai ya koyi tambayoyin kabari in ya zo kawai ya samu lise fa sai ya wuce wannan idan baka yi bi Allah ba in ka zo rikicewa za kai kuma ko baka koye su anan ba in dai kana akan aqida ingantatta ta ahli sunna wal jama'a ka san tauhidi ka kiyaye in ka zo Allah ne zai taimakon ka Allah ya ce yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah dan haka dan ka koyi wadannan wa idza mata al-abdu har ka kare baka yi sallah ba baka yi imani ba in ka zo baka iya bada wannan amsa malam yace waqila waɗansu malamai sun kace sai hadihim yawmal qiyama Allah zai shiryar da su ake nufi ila tariqil janna zuwa ga hanyar aljanna wannan kuma kamar yadda yazo wa qalu alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah kaga hanyar aljanna ake nufin za a shiryar da su zuwa gare ta anwa'ul hidayah ka kuma cikin littafin al-mufradat fi gharib al-Qur'an na Imam al-Asfahani zaka ga wato bayanin da ya kawo karkashin wannan aya mas'alar mu ta gaba sai mas'ala ta dubu da biyar kenan a cikin littafin as'ilatul qur'anil majid yace fa in malam yace fa in kila idan anka ce ma ma'ana qaulihi ta'ala menene ma'anar fadar Allah subhanahu wata'ala mathalul jannati allati wa'ida almuttaqun misalin aljanna wadda an kai ma masu tsoron Allah alƙawalinta fiha a cikin ta anharun akwai koramu korama korama suratu muhammad aya ta 15 ila qaulihi ta'ala inda Allah ce kaman huwa khalidun finna shin yana zamantowa kamar wanda zai tabbata a cikin wuta misalin aljanna yana zamantowa kamar wanda zai tabbata a cikin wuta malam yace to kullu zamu ce qalal farra'u farra'u yace ma'anahu abinda ake nufi amman kana fi hadha na'im shin wanda a cikin ni'ima kenan ta aljanna wadda Allah ya bada misalin ta kamar huwa khalidun fi nar shin shina zamantowa kamar wanda zai tabbata a cikin wuta wa qala ghayruhu wani sai yace taqdiruhu misalin shi masalul jannatil mawsufa misalin aljanna wadda Allah ya bada sifatta ka masali jazai man huwa khalidun fi nar shin ya zama towa kamar misalin wanda zai tabbata a cikin wuta fa hudifa minhu dhalika sai an ka shafe kinan wato abin nan eh an ka shafe al mawsufa kinan ka masali sai an ka shafe ka masali jazai yace ijazan dan takaita magana wa ikhtisaran da kuma gajartar da magana ba tare da an yi ta mai yawa ba to wannan abin da ake son a ce can farko an ce misalin aljanna sai an ka ce kamar wanda zai shiga wuta to ita aljanna daban mutum ya shiga cikin wuta daban kenan nan dole muna da abin da malamai suke cewa dilalatul iqtida in ji malaman usulul fiqh ma'ana abin da an shafe shi dole sai an kaddara shi ma'ana take yi ba a buga misalin aljanna da mutumin da zai shiga wuta sai dai a buga misalin aljanna da wuta ko a buga misalin dan aljanna da dan wuta kenan nan kana da abubuwa guda biyu ko ka zo ka kaddara ma na farko ko ka kaddara ma na biyu kenan misali masalul jannati ya kamata a ce ka masalin nari kenan wato misalin wuta bai zamantuwa tamkan misalin aljanna ko ko misalin dan wuta bai zamantuwa misalin dan aljanna kenan sai zamanto masalul jannati allati wa'idal muttaqun kenan masalu ahlil jannati allati wa'idal muttaqun kaman huwa khalidun fi nar kaga nan in ka bada wannan misali yayi ko ko masalul jannati allati wa'idal muttaqun kenan kana iya ba da misali shi misali ka matsali sifati annari lati man huwa khalidun fiha kenan dai dole dai zaka kaddara ma na farko ko na biyu don saboda ma'anar ta zamanto wato daidai irin wannan kuma yana da yawa cikin alkur'ani alhajju ashurun ma'lumat Allah ya ce shi aikin hajji watanni ne sanannu to anan aikin hajji aiki ne su kuma watanni watanni ne kaga aiki daban watanni daban ko dai ka kaddara sai ka kaddara ma na farko ka ce wato ashhurul hajji ashhurul ma'lumat kenan watannin hajji sanannu ne kaga magana ta koma daidai ko kuma ka kaddara ma na biyu kenan alhajju zu ashhurin ma'lumat shi aikin hajji yana da tare da watanni ma'abucin watanni ne kaga haka zaka yi ba ta fito to in ba haka ba za a iya samun matsala to wannan kuma yana daga cikin abubuwan da wani lokaci in an zo da su ɗalibin ilimi in bai hankalta ma wannan ba sai a zo a sami shubha a cikin wai qur'ani ya kamanta sifar aljanna da mai shiga wuta to ai shi aljanna ya kamata ne a kamanta ta da wuta ko ko dan aljanna ya kamata a kamanta da dan wuta kamar inda Allah ya ce la yastawi ashabun nari wa ashabul janna ashabul jannati humul faizun to irin wannan yana da kyau ɗalibin ilimi ya sa akwai abin da an shafe shi ga sunan shi ga yadda ake kaddara shi ga dalilin da yasa za a kaddara shi in ba haka ba cikin qur'anin ma sai an yi tawililiya da kai kafin ma a dawo kan zancen wato abin da ke cikin sunna ko shari'a kuma wanda hanya ce ta sanya shubha ga waɗanda suka yi imani da kawo shubuhi waɗanda malamai a kowane zamani a kowane lokaci ba su gushe ba suna bayanin irin waɗannan matsaloli kamar yadda malamai suka yi bayani ina ganin yan uwa musulmi nan lokacin mu yayi muna halinsa sai darasi na gaba idan Allah ya ba mu iko ya kaddara za mu zo mu dora akan inda muka tsaya abin da muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh